وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف ترعاني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وطغيان الغلاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau alhamis ashirin daidai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai arma ya ja mana aya ta 67 a cikin suratul bakra wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin ma'anan ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka tuna mana ko kuma ka ambata musu yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa da jama'arsa Allah subhanahu wataala yana umurtan ku da ku yanka saniya qalu sai wayannan mutanen suka ce a tattakiduna huzwa yazmu ya zaka rika abin yi wa isgilanci qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin yace ina neman tsarin Allah na zamanto cikin masu wauta ko cikin masu jahilci ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wasu kalmomi a cikin aya. Kalma na farko an ce bakara, wanda wannan bakaran ita ce daga nan wurin ne aka samu sunan wannan surar. An gane wannan ko daga wannan aya, to daga nan ne aka cira sunan wannan surar. Akwai surorin da Allah subhanahu wata'ala a cikinsu ya ambaci wasu kalmomi sai a ɗauki wayannan kalmomin. lura da darussa da ibra da ke cikin wa'annan kalmomin ko abin da yasa aka faɗa wannan kalma misali wannan bakara bakaran nan kissa ne wanda yanzu zamu shige ta zamu fara karatu a kai kissa ce mai ban mamaki bacin alqur'ani ne ta zo mutane da yawa ba za su yadda ba sura ta gaba ali imrana ali imrana Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan suna na ali imrana saboda sakon da ke cikin wannan suna na Ali Imrana din ma'ana Ali Imrana su ne zuri'a su ne iyalai asalin iyaye na nana Maryamu alaihi salam nana Maryamu mahaifiyar Annabi Isa ko to wannan su ne asalin iyalanta iyayenta kenan wanda idan ka duba cikin Bible gaba daya har tun daga farkon Bible din har zuwa karshe ba yi magana akan ga iyayenta ga sunansu ba sai a Qur'ani wannan sura ta gaba tace suratul nisa'i wannan nisa'in za a ga a cikin suran an yi amfani da wannan wannan kalma ta nisa'i me yasa saboda darussa da ke cikin ta'ammuli mu'amala da mata mu'amala na farko kai dai a matsayinka haka nan ba zai yi ka zo duniya ba da ba dun matan ba ko ba zai yi ba sannan kuma a rayuwanka yanzu da kake yi rayuwan ba za ta tafi ba sumul sumul ba ba tare da matan ba kuma ko zai yi ne ba zai yi ba an gani ko sai mu je sura ta gaba sura ta gaba ita ce ma'ida ko daga nisara sai ma'ida sai rahma sai ma'ida ma'idan nan sai ka tsaya kalla darsan da ke cikin wannan ma'idan wanda annabi Isa alayhi salatu wassalam mutanen suka roka ko rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama me yasa ta kuna lana idan li awwalina wannan abincin idan Allah ya saukar mana da shi daga sama to shikenan za mu mai da wannan ranar ma ta zama ranar idi su sun roƙi annabi Isa ne saboda suna cikin wani yanayi ba annabi Musa alaihi salatu wasallam ana saukar mana da mutanensa naman kaji da zuma ba ko to su ma ya suna san Allah subhanahu wataala mutanen annabi Isa ya saukar musu da wannan kabacin rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama idan ka matsa gaba kaga darsa ne sosai wanda Allah subhanahu wataala yake wallahi za mu saukar da wannan abincin daga sama amma duk wanda ya kafirce za mu yi masa azaban da ba a taɓa yi wa wani azaba ba in ka je sura ta gaba ita ce sura ta al'ami wannan sura me yasa aka ɗauki wannan kalman aka sa ma wannan suran wannan suran wannan sunan saboda a wannan suran ne Allah subhanahu wataala ya faɗa irin dabbobin da ya halatta mutane su ci ko sai Allah subhanahu wataala ya cewa قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتمت عليه أرحاما ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين ko aka faɗa dabbobin ni'imomi wanda Allah subhanahu wataala ya yajje wa mutane su ci ana matsawa gaba sai aka ce amfal sai aka faɗa amfal a cikin wannan sura sai aka ɗauki wannan kalma ta amfal sai aka sanya wa wannan suran domin abin da ke cikin wannan sura din na amfal din shine ababen da ake rabawa ka akwai la'arabi to akwai la'arabi la'arabi kaga hukuncin da ke wurin kenan la'arabi la'arabi wasu mutane ne wanda zunubinsu da ladansu ya zo daidai su ba su wuta ba su aljanna ya za a yi kenan yanzu sai a bar su kamar shekara arba'in suna kallon wuta ana wa mutane azaba ga wancan can ya sha ruwan gyambo tafasashe ya kona masa fiska wani haka za a yi tsawon shekara kamar arba'in ana kallo daga nan sai a juya sai a juyo sai su kalle mu aljanna ga munan muna cin nama ba malam amir yana musu haka la ilaha illallah an ce ku imani ku ku imani sai tsawon shekara arba'in sai a ƙara juyawa haka za a yi ta musu to wayannan su ne hukunce hukunce sai aka sassa ma wannan sunan suna la'arafi sai a je amfan daga an je amfan ana magana ne kan booty of war abubuwan da ake samu akan yaki ganima yaya za a yi ya za a raba su hukunce hukuncenta kawai kowa ne zai wawura shikenan kowa ya kai gidan shi sai mun ci ganima kamar yadda yake faruwa yanzu da wani dan hayaniya ya faru ko sai ga ana kwakwasa mutane shaguna ana kwashe mutane kuɗi ana kwashe mutane kayayyaki kowa ya san abin da ya faru titin can haka ko da aka yi wannan abin lokacin nan aka yi ta fasa wa mutane shaguna ana kwashewa wai haka musulunci ya ce ko ko mun yi abin da sarranmu ne ga dama to a wannan suran sai aka faɗa hukunce hukuncen tauba sai aka kawo ta a matsayin yaya mutane za su yi su tuba to haka za ka bi sauran surorin kowane sura da kwai dalilin da yasa aka faɗa mata wannan suran wannan sunan wannan suran mai suna suratul bakra Allah subhanahu wata'ala ya bata wannan sunan ne saboda ibra darsa ake cewa darsan da ke ciki kan wannan kissa na bakara ɗin. To wannan bakara ɗin sunan saniya ce ta mace ba ɗa namiji ba, ba namijin saniya ba. Domin shi namijin saniya ana kiransa da suna a sauru, sauru da larabci. Ta macen saniya da larabci sai a ce mata bakara. Amma mu yanzu a ƙasar Hausa duka kowanne ya zo kawai faɗa ake yi. Saniya a ce ta mace a ce mata saniya, namiji ma a ce mai saniya. Amma a ƙasar Hausa ma ana bambantawa. Namijin sai a ce mai bijimi. Bijimi dai. wai a ce sa to to sa akwai mahausa wanda suke amfani da haka din an yi magana akan yanka me ake nufi akan yanka yanka shine a yanke wannan jijiyoyin nan wanda ke supplying din jini ko inna Allah ya amurkum an tazbahu muna magana kan kalmomi da suka zo a cikin suran tukunna huzwa shine isgilanci jahilci kuma shine ka faɗa wani abu wanda baya kamata kaman mutum kaman kai ya faɗi ta ka san akwai maganganun da zaka ga in aka ce wane ba za ce kamar wane zai iya faɗan wannan magana ka bai kamata ba ko kamar yanzu maganar da ake gaya mun sako da ake gaya mun yanzu nan cewa akwai wasu ƴan uwa jiya ne ko shekaran jiya na kasa kiyayewa an ce sun ce ma wani washi tubabbe ne ai babu sako kamar wannan mutum dan ya karɓa musulunci shi kenan kawai sai ka ce mai wai tubabbe ne ko ka ce mai iyayensa ma tuba suka yi kai iyayenka to me suka yi su ko yanzu kai baka san wanda ya musulunta yanzu ya fi ka a wurin Allah ba domin shi duk zunuban da ya shekara arba'in din nan ko tamanin din nan a yau da ya ce ya musulunta an yafe masa kai kuma kana zuwa lahira yanzu sai an fara bincikenka wancan da kai gulmansa laifin me ya maka za a kwasa ladanka kamar miliyan arba'in haka sai a bashi a ce saboda kayi gulmansa wancan ka duka yaransa haka kawai bai yi maka komai ba sai a ce to a kwasa miliyan ashirin cikin ladanka haka za a yi ta wawa ba wancan ya wuce ka zage shi ba laifin ba ba haka manzo Allah ya faɗa ba yace al-muflis kun san wane ne fallasacce a cikin al'umma ta wanda yake fallasacce a cikin al'umma ta suka ce shine mutumin da bai da kokobo manzon Allah sahabbai haka suka ce shine mutumin da yake ya zamanto bai da kokobo kamar a yaran mu ne yanzu ya ce bankrupt mutumin da aka mai wawa ko a banki aka waye ba komai ko ko irin na yanzu wanda zai samari za su fi ganewa yan yahu yahu sun haura account din shi kawai sai dai ya riga ganin alas na fita fani miliyan biyar ya ci lahi da ilan lau ya kara duba alas ya zai ya miliyan uku kuma ita lahi a ce miliyan ashirin to haka shi ne bankrupt din to a lahira ma akwai irin wayannan mazala ce kun san wane ne muflisi a cikin al'umma ta suka ce a muflisi a cikin al'ummar mu a cikin al'ummar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda bai da koko ba mazala ya ce a ba shi bane muflisi a cikin al'umma ta shi ne mutumin da zai zo lahira ya yi aikin lada masu tarin yawa haka manzan Allah ya fada ya yi aikin lada masu tarin yawa ma'ana ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi wa iyayensa biyayya duk wani abu wanda za ka iya surantawa kwalwanka na lada wannan mutumin ya yi sa sai dai akwai matsala ya zagi wani ya fi karshi ta mahaza wa safaka da mahaza wa aka da mala haza haka manzan Allah ya rika lissafawa sai dai ya zo lahira akwai matsala tare da shi ya zagi wani ya ci amanan wani ya ci mutuncin wani ya yi gulman wani ya zubar da jinin wani haka kawai ba gaira ba dalili haka manzon Allah ya lissafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ce a ibaladan sa a rika biyan wayannan mutanen da ya cuta ko ya zalunta ko ya zubda jinin su sai a rika diba sai a ce wani ka zage shi to tun da ka zage shi ya zagi ba ladanka miliyan biyar an ba shi ladan zagin shi da kai ba shi bane wasu mumine za su faɗa ranar lahira Allah ta ina kuma wannan ladan muka gan haka a cikin account din mu a cikin mizanin mu mu ba mu aikata irin wannan ayyukan ba ai sai Allah subhanahu wataala ya ji amsa ce ai ware ne ranar nan ya zage ka sakamakon zagin ne da ya yanzu aka biya sai ka ji mumin ya ce ina ma dai da ya ƙara Allah ina ma dai da ya ƙara ai Allah da ya ƙara ma dai ai ko ya za ka kalle yadda a lahira ake wahalar lada ko a ce an ɗiba ladanka miliyan biyar an ba mutum ƙwara ɗaya da ka zaga mutane nawa muke zagi ka tsaya ka kalla ko a rana akwai wanda bai yi zagi ba ya yi zagi goma ko wanda a rana bai yi zagi ba ya yi zagi ashirin wani yaran shi ne ma yake zaga kana tunanin yaran da kake zagi shi ke ya tafi a banza bai tafi a banza ba za a ɗiba san a basu sannan kuma wannan zagin da kama yaran naka sai ya zamanto musiba a kanka domin da yawa daga cikin yara da ake fama da matsaloli yanzu a duniya musamman ma a cikin mu Hausawa wa'annan matsalolin ne yaran ka da yayi laifi ka duke shi shege matsayaci wannan ce mai da kai shege matsayacin nan tsiyafa zai bi shi shine zaka ga mutum yayi shekara arba'in hamsin yana wahalan neman kuɗi har yanzu babu abin da ya tsina na rayuwar shi saboda iyayensa sun masa wannan bakin shege tsinanne la'ananne haka wasu zaka suna zagin yaran su ai ko ban sani ba dai kan garin nan naku kan da raka faɗan abubuwa ba irin na garin mu ba ko yana ko baya faruwa a nan garin mu dai a Kaduna mu yana faruwa kaga mutum shi ya tsugunna ya haife shi amma yake faɗan wayannan munanan maganganun akan yaran shi haka nan in mata ne yaro yana yin wani ko yarinya suna yin wani abu a mangare ta matsiyaciya tsinanniya kawai marakashin arziki haka za ga uwa tana gaya ma yaranta ko tana gaya ma yarinyanta sai yaro ya taso yana ta wahala ya nema kai da baraka ce baya neman kuɗin ba amma yana neman kuɗin amma ba abin da yake za ka ga wasu suna cewa su sun rasa me suke yi da kuɗi in samu ne kowa ya san suna samu amma su da kansu in ka tambaye su yaya suka yi da kuɗin ba za su iya faɗa ba ya lalace to iyaye suka ja masa ba laifin shi bane zai yi ƙuriciya ne ko yarinta ne maimakon ya yi abin a masa addu'a ba za a masa addu'a ba sai a faɗa mugun abu tsinanne marakashin arziki har ma za ka ga wani yana faɗa ba za ka taɓa yin albarka ba zai gaya ma yaransa ba to dan uwa ya gyara musu ya ce wa ya tsine ma yaron nasa to shikenan ba ba zai taɓa yin albarka ba yaron nasa lalle lalle lalle iyaye dole ne a shiga cikin kaitai a san me zai rika fitowa akan yara in ba za ka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce yana daga cikin addu'o'in da Allah yake ansawa ba tare da wani je ka dawo ba addu'an da uba yayi akan yaransa da addu'an da uwa ta yi akan yaranta za mu ƙara maimaitawa duk yadda za ka yi ka nemi albarkacin iyayenka wallahi kai duk yadda za ka yi kuma iyayenka su yi maka addu'a wallahi kai kaga dai ina nan garin ko to amma Allah shine shaida akai akai ni iyayena suke min addu'a duk wani abu da kake gani a tare da ni sirrin iyayena ne sirrin iyayena ne saboda haka wanda ya ga zai bi iyayensa ya bi wanda ba zai bi ya rage nasa Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana saboda haka ya zagi wannan ya yi gulman wannan wanda ya gulmanta za a ɗiba ba Allah ya faɗa ba wala tabadukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lama akiki mayitan fakaritum za a ɗiba ladanka kama a ce ta tunda gulma yana da zunubi mai girman gaske sai a ce a ɗiba ladanka miliyan arba'in a ba wannan mutumin da kai gulman sa so ɗaya shi kuma yana ganin wannan alasu din na lada haka sai Allah ta daina wani sa'a shawara da ya gulman ka Allah da ya kara da ma yayi so biyu kaga 80 ya fito yanzu miliyan 80 ko kaga sai aljanna ta sama kawai malam ta bakwai wa safaka dama haza haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zubar da jinin wani haka kawai mutum bai maka laifin fari ba bai maka baki ba ka sa reza ka yanke shi ka sa wuka ka yanke shi ka sa takobi ka yanke shi ka ɗauko kaho ka cika masa jini ya zuba kana son ka kwaci waya waya ana ana kwatan waya na dauka garinmu ne ake yi mu akwai layukan da a Kaduna ba za ka yi ba sai da gwamnati sa jami'an tsaro a wurin in dai ka wuto da daddare da waya a hannunka to sunan wayan naka ban kwana ke na ai ba na fita dare ni Allah ya shirye ni ni ba na fita dare ba na da mun tashi karatu nan wurin malam mawaza ina nake gida nake ba ruwa na rayuwa na a garin nan sananniya ne daga nan nan nan shikenan kawai amma haka ake kan waya sai a jima mutum shi ne sosai haka ake to ka sani kowane jini kwara ɗaya ya ɗiga alada za a ɗiban maka za a ɗiba ladan wannan wanda ya zubar maka da jini sa haka za a yi ta yi haka har sai ladan ya ƙare to yanzu ladan wannan mutumin wanda ya zo lahira da mutumin lada yanzu an gama kwashe lada sai zunubi ya rage ga sauran mutane da ya zazzaga ko ya cima mutunci duk ga sunan shi kenan sai a ce to shi kenan malam muhammad sani zunubi nawa ne nawa ta ce to zunubi dubu arba'in ne sai a ɗiba talatin a ɗiba zunubi dubu talatin na wannan mutumin da aka zaga sai a ɗiba sai a ba wanda ya zage sai a ce to wancan fa me to wancan shi kuma ya ji mai rauni ne ce to a kirga ɗigon drop na jini nawa ne ya ɗiga kowane drop ɗaya sai a ce lada dubu goma kowane drop ɗaya sai a ƙara kwasa kawai sai a ce to zunubai yanzu za a kwasa sai a ce to tunda ya zunubi ne da yawa shi kenan a ɗiba kamar zunubin shi kama a ce miliyan ɗari da talatin a fara ma wancan mutumin to shi kenan sai ya zamanto duka zunuban wa'incan mutane yanzu an zo an kwakwara masa sai a yi gidan wuta da shi to ya tunaninka ga wanda ya zo ya yi imani da Allah nan da yana bin wani addini sai ya zo ya bi Allah nan kawai sai karkace mai wai tubabbe kai tunanin za ka je lahira ka sha mu kira mu mu gaskiya ba wani wanda za mu ji tsoron gaya masa magana babu babu karatu ya zau kan kowa za mu fara kawai sai kai tunanin yanzu ka ce mai tuba bai ka je lahira kawai ka sha bayan an ce wanda ma ya zaga wani Allah subhanahu wataala cewa kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da kuma ai ba musulman bane Allah ne ya lullube ku da rahama kuka fahimci addinin kuka shiga yi. Kuma haka bane in ka ce a kai babanka musulmi ne kakanka ba in ka ce kakanka wancan aka bi kakanninka guda ɗari sai ka tarar da wanda ba musulmi ba ko ba haka ba to menene za ka zo kana ma wani gori a kai saboda haka dai wannan abin kuskure ne mutanen mu muke yi kada wani ya ƙara ce ma wani wai tubabbe a kai ma ai tubabban ne tunda kullun kana yin zunubin kuma kana cewa astaghfirullah ko ba tuba bane kai wani ya ce maka tubabbe ko babu inda musulunci ya yi da wannan abu babu misali duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaka daga banda Imam Ali wane ne wanda ba musulunci ya karba ba wane ne a faɗa kowa shiga yayi sai na Abubakar karba yayi sai na Umar karba yayi kowa ya san tarihin sai na Umar ma yanda yake da kuma haka karba yayi sai na Usman karba yayi Imamu Ali ne ya karba musulunci yana da karancin shekaru shekarunsa gaba ɗaya da ya karɓa musulunci bai wuce takwas zuwa tara ba ko bakwai saboda haka bai taɓa yin sujjada ga gunki ba bai taɓa bauta ma wani abu ba Allah ba dan bai sani ba shi yasa har yanzu idan aka kira sunan shi za a ce karam Allah wata ce karam Allah wata to shikenan yanzu kai za ka kalla wa'annan manyan sahabban manzon Allah ka gaya musu wannan magana ne bayan kowa shigowa ya ta yi kowa shigowa ya ta yi kowa shigowa ya ta yi so wannan dai mutane da ba kyauta ba kada kuma wani ya ƙara wannan abin in dai ba yana son ya haɗu da fishi na ubangijinsa bane Allah subhanahu wataala ya yafe mana kada wanda ya cinye mana karatu kalma ta jahalu qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin shine ka faɗa kalmar abin da ya jamu wannan karatun kenan ko yana da matukar muhimmanci mutane su fahimta ba wai mu muna jan karatu bane wai ya kawo kan abin da muke so mai magana a Allah ne mu yake tsara mana karatun mu yake zuwa daidai daidai yadda yake sai karatun ya rika bi an gane wannan ko kada wani ya tunani ma muna jawo aya ne sai ta duka abin da muke so faɗa ba haka bane a cikin karatu kuma zan ƙara baka asami duk ranar da zaka karanta Qur'ani sai kaga Qur'ani yayi magana kan wani abu wanda ka aikata a ranar garanti ne wannan shine zai ƙara tabbatar maka da cewa Qur'anin kalma ne na Allah قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ina neman tsaron Allah da na aikata abin da yake wauta ne ai wannan wauta ne ai ko sai da kada mutane su tunanin ko in an gaya mana abu ne sai mu jawo abu sai mun murda mun murda ba haka bane ka zamantun musakkafi qur'anin nan kalma ne na Allah zance ne na Allah saboda haka yana dacewa ne da kowane zamani da kowane lokaci Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa to wannan kissan ta bakara Allah subhanahu wataala ya ce to a gaya musu a tuna mu wa'annan mutanen Yahudawa mu kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu fadaku mu wa'azantu da wannan abin da ya faru menene ya faru akan wannan duk da ba zuwa ka ainihin kan kissan ba yanzu dai an fara cewa mutanen annabi Musa sun tambaya cewa Allah subhanahu wa ta'ala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce Allah ya umurce ku da ku yanka saniya kaga ba ga mana menene ya faru ba tukunna ko wannan shi kuma wani irin tafiya ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi shi wanda yanzu masu tsara labarai ko suke yin irin shi ba za a faro labarin daga farko ba sai a ɗauko ƙarshen labarin kawai sai a gaya maka ko ba ka suke yi ba yanzu sai ka ga ana ta janka abin da muke kira turanci suspense ne ko menene suspense ko a ba suspense ba wannan laifi ne suspense za a rika jan hankalinka ne a rika jan hankalin ka tafi to wai yaya abin zai kaya sai an zo daidai wani wuri kamar za a faɗa abin da ya faru sai a ja kuma sai a ƙara ɗauko wani abu ko to sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa duniya cewa wannan Qur'anin ba daidai yake da tunanin mutane ba magana ne na Allah sai Allah ya ɗauko ƙarshen labarin ce inna Allah ya amurkum an tasbahu baqara annabi Musa ya ce ubangijin ku yana umartan ku da ku yanka saniya kace a ko ya za mu yanka saniya za ka ɗauke ma matsayin abin yi wa isgilanci sai ce awa ina neman tsarin Allah na zamanto cikin masu wauta ko na faɗa abin da bai dace din ba to me ya faru kafin mu zo kan abin abin da ya faru shine a wannan gari na da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake wasu malamai sun ce garin Masar ne wasu malamai sun ce garin Palestine ne an dai faɗa sunayen garuruwa daban-daban akwai wani mutum ya tara kuɗi kuɗi mai sunan kuɗi mai yawan gaske gashi ya shekaru bai haihu ba kuma ya ƙi ya mutu an gane wannan an ga kasan akwai irin wayan nan Allah zai musu baiwon kuɗi amma ba haihuwa an gane irin wannan kisin ko to haka Allah ya mai ga baiwan kuɗi in je kuɗi ne akwai amma kuma bai taɓa haihuwa ba a rayuwarsa wanda yake sa ran zai gaje shi yanzu sai gajin haƙuri ya kama shi ce to wannan mutumin tamanin fa kenan ni kuma yanzu ina nawa hamsin da biyar kuma ya kiya mutum na gada akwai damuwa sauraka yanzu ya zai iya gaje wannan kuɗin sai ya yanke shawara ya kashe wannan mutum cikin dare in ya kashe shi cikin dare sai ya ɗauko gawan sai ya zo ya aje ta kofar gidan wani bawan Allah wani mutum idan aka zo aka ga wannan a kofar gidan wannan mutum yaya kenan dan Allah ko an shi ya kashe shi to abin da ya faru kenan da ya ga dai wannan dan wannan sa ya kiya mutu kuma shine kadai zai gaje shi sai ya ce to ayi bari bari ayi maganin shi kawai bari a rage mai tafiya shikenan sai ya bi cikin dare sai ya kashe wannan mutumin sai ya ɗauko gawan sai ya kawo ta kamar mu yanzu zamu ce sai ya kawo ta ya aje ta kofar gidan wani wanda ba kabilan su ɗaya ba an gane wannan ko kamar misali yanzu sai sai bai rabi ko ba haushi sai ya kashe wani sai ya kashe dan uwan shi sai ya ɗauko gawan sai ya zo ya aje kofar gidan bai rabe ko kuma ya aje kofar gidan iyamiri dan Allah yaya kake tunanin abin da zai faru gari ya waye ai duk wani bere na garin ya shiga uku ko ba ka Hausawa ake yi bane sai ai hukunci gaba da kawai a ce duk su ne alhali wannan bai san abin da ma ya faru ba in iyamiri ne aka aje a kofar dakin sa a kofar gidansa to ai ko duk iyamuran garin nan sun shiga uku ko ba haka ake yin hukuncin jungle justice ake cewa ko yaya ne jungle justice to ai wannan duka kuskure ne to irin haka ya faru da ya kashe wannan dan uwan nasa sai ya dauko gawan sai ya je kofar gidan wani bawan Allah sai ya aji wanda ba kabilan su ɗaya ba garin Allah na wayewa sai aka ga wannan mutumin ana ga gawa yanzu duk jingi a kofar gidan wannan mutanen shi wanda ya kisa shine wanda ya fi zakarkalewa ai ba za mu yadda ba duk waɗanda suke cikin wannan gidan sai an fito da su su suka kashe kaga kaga dan santa ta ko shi ya kashe ba amma yanzu kawai sai ya ɓadda kama kawai ai duk wa'inda suke gidan nan su a ina muka ga gawa anan ne wa'innan ne suka kashe aka tada hankalin al'umma gaba daya shi ne kuma wanda ya fara ya ce to tuna abun ma da ya zama haka ashe ba wani annabi ya bayyana ba ai ya ce ina magana da Allah a je a ce mai mu je mu same shi a ce ya faɗa wanda ya kashe wannan gawa shi da kansa shi ya bada wannan shawara sai aka aka yi dungu aka yi aka zo wurin annabi Musa shi annabi Musa ga abin da ya faru mu mun yi imani cewa kai annabin Allah ne kana magana da Allah gashi an kashe wannan gawan sakamakon kashe wannan gawan to an tada kura ba ko ba ka za mu ce ba yanzu an tada kura yanzu sosai shi zai balle so da muna son kai magana da ubangijinka sai Allah subhanahu wataala ya bayyana wane ne ya kashe wannan gawan dan magana da ya kare to abin da ya faru kenan sai annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya roki Allah cewa ya Allah ga abin da ke faruwa ana son a bayyana wanda ya kashe wannan mutumin wane ne shi ke sai Allah subhanahu wataala ya ce a gaya ma wa'annan mutanen su yanka saniya ta mace idan suka yanka saniya ta mace a ɗauki wani abu a jikin wannan saniyan a buga ma wannan gawan gawan za ta tashi idan ta tashi da kanta za ta faɗa wanda ya kashe ta ba magana ya ƙare ba da yake wayannan mutane yan ta'adda ne za mu ga abin da ya faru to yanzu sun ce annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce inna Allah ya'murukum an tadbahu bakara ubangijinku yana umartan ku da ku yanka saniya suka ce a tsaka gidana huzwa yanzu mu ne zaka dauka abun ma izginanci mutun ya mutu ka ce a dauko saniya a yanka a buga wani abu a cikin saniya mutumin nan zai tashi haba da Allah kakka mai da mu yara mana ka san haka mutane karka surantawa irin magana irin arrogant mutane din nan za su rika maka magana da gulakanci da isgilanci da gadara kakka rera mana hankali mana eh kai ka to shikenan sai shi kuma yake a'udhu billahi an akuna minal jahilin ina neman tsarin Allah da na zamanto cikin masu wauta ko cikin masu faɗan maganar da bata dace ba Allah sai ya ƙara faɗa a gaba قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة
لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بكرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan yanzu an faɗa musu ba cewa su yanka saniya me ya kamata a yi yanzu kamar yanzu kai ne naira miliyan ɗari da hamsin ɗinka da aka baka ka so citta an ɗauki subhanallah malam ya gane karatun gane ne ko naira miliyan ɗari da hamsin za a samu ton da yawa hawa zai kai ton nawa da yawa ko motoci da yawa ka gani shi kenan kawai ka sa a cikin motanka sai kawai wani ya zo wuf sai ya ɗauka sai ya gudu Allah ya tsari Allah ya kare Allah ya kare Allah ma ya mai da alheri shi kenan sai aka ce maka wannan kuɗin ka siyo saniya ne ka yanka kana yanka saniya ka yi sadaka da saniya da nama wanda ya ɗauki kuɗin nan zai dawo da shi da kansa akwai bukatuwan ka tsaya kana wani jayayya ce wato da magariba za a yanka ko bayan la'asar ko ko da asuba ko ko bayan karfe sha biyu za ka tsaya kana wannan me za ka yanzu za a yanka kawai shi kenan Allah biya bukata to amma da yake in ta'adda ne sai suka ce a mu yanzu ba maganar saniyan ba kar mu je mu so saniya mu yanka bukata ya ki biya ka roki ubangijinka ya gaya mana wace wani irin saniya ne budurwa ko tsohuwa ko tsakatsaki ko ko jaririya ko ko dan maraki ko tambaye mana ubangijinka kar mu zo mu yi abin da ba daidai ba a haka za ka ga kamar suna da gaskiya ko za ka ce a kar a je a yi abin da ba haka ba sama Allah ya baya son haka in ya ce maka yi kaza kawai ka yi sama da yake yan ta'adda da suka ce a ka roki ubangijinka ya bayyana mana yayi mana bayani filla billa mahiya wasu irin saniya ne budurwa ce ko ko bazawara ko ko karama ne ka gani ko ko ko yaya dai muna bukatar haka an gani ko domin ka ce farid shi ita ce sani yadda take karama farid har ila yau yana daukan saniya wacce take budurwa farid yana daukan saniya wacce take ta taba haihuwa su daya amma cikin ta bai bude ba filani sun sa abin da nake magana ko akwai saniya zaga ta haihu haihuwa sau ɗaya amma ba ta nuna cewa ta taɓa haihuwa ba ana samu su ko ba a samu sai suka ce to ko ita ake magana ne ko kuwa ana magana daidai akan saniya dai kawai sunanta saniya ko da ta shekara ta shekaru biyu misali saniya ta kai shekara uku shaka shekara biyar duk za sunanta sanuwa har yanzu ake shin wace to Allah subhanahu wataala baya son haka to amma yanzu da sun ce a ji a tambaye Allah ya gaya wai wani irin saniya ne kakala ina ya kuru sai Allah subhanahu wataala ya ce da annan Musa ya roki Allah ya ce Allah ga abin da mutane na kuma suka ce sai Allah subhanahu wataala ya ce kyale su qala innahu yaqulu innaha baqratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika faf'alu ma tumaruna Allah ya ce a gaya mu wa'annan mutanen sanuwa ko saniyar da ake so a yanka to ita dai ba budurwa ba ce ita kuma ba tsohuwa ba ce tana nan tsaka-tsaki kaga ba budurwa ba ba tsohuwa ba tana tsaka-tsaki faf'alu ma tumarun kaga ni wala bikin awanun bayna zalika tana nan tsaka-tsakin haka faf'alu ma tumarun annan Musa ka gaya musu kawai su aikata abin da aka ce kar su tsaya cewa sai an yi kaza kawai su je su aikata sai suka ce to annan Musa mun ji mun ji kuma mun gode amma har yanzu akwai sauran akwai sauran damuwa ba annan Musa ce to menene kuma shine Allah subhanahu wataala ya gaya mana ayan gaba qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun صفراء فاكهة لونها تفر الناظرين
annabi Musa alayhi salatu wassalam suka ce da shi qalu du'una rabbaka yubayyin lana ma launuha ma'ana annabi Musa har yanzu dai da sauran rina fa aka ba ka ƙara komawa ka tambayi ubangijin nan naka wani kala ne wannan saniyan wata irin kala ce fara ce ko baka ce ko ja ce ko ko ya ake cewa irin fari da bakin nan wanda akwai mis ko ko da yaya dai mu har yanzu mun Musa ba ma san mu je mu a samu kuskure ne shine abin da muke ba ma so kawai muna son da an so ɗaya kawai shikenan baka an wuce wurin kai haka za ka ga kamar suna da gaskiya amma taurin kai ne wannan shi Allah duk bai so su yi wannan ba amma tun da suka yi ta jawo ma kansu wahala shikenan sai a ta faɗan abin da suke so din yanzu sun ce a tambaya annabi Musa alaihi salatu wassalam bai gaji ba ya ƙara komawa wurin Allah ya gaya wa Allah cewa mutane na suna tambaya wane irin kala ce saniyan sai Allah subhanahu wataala ya ce to a gaya musu innaha baqratun safra faqi'un launuha tasurun nazili a gaya musu kalan wannan saniyan kala ne na tsanwa tsanwa a san tsanwa tsanwa ko mu fara da yaren da kowa zai fi ganewa sai a ce yalo kai ka taɓa ganin saniya yalo to a gaya musu kalan saniyan da za a nemo yanzu ta zamanto yalo yalan ma ya zamanto very dark sosai ka ji san akwai damuwa ko akwai to ina yalo ma zai sosai ana haka to kaga wancan kalan ai kaga ba yalo bane so to yalan da ya bi wancan rigan wancan bawan Allah bai jan hula gashi nan kusa da kai ziyaru to yalo din kuma ya zamanto very dark sosai kuma irin shi ake so su nemo kaga saniya kalar ruwan ɗaurawa haka da hausa ake cewa tsanwa tsanwa ko kalar ruwan ɗaurawa kafin ka samu saniya ruwan ɗaurawa ko ko tsanwa tsanwa ɗanwa sai ka sha wuya ba ko sannan an ce saniyar ta zamanto gaba ɗayanta babu wani kala ko da ɗigo ɗaya ne sai wannan kalan kafin akan iya samu wata saniya ka ga dan wurga irin wannan kalan dan haka haka jefi jefi ko to amma ka samu saniya gaba ɗayanta haka akan dan wahala kaloli guda biyu dai an fi samu sai a ce farar saniya farar ko sai a ce bakar saniya baka wul to amma irin wayannan kalolin a jikin dabba a ce gaba ɗaya shi haka fat yakan dan yi wahala to yanzu da suna son su sha wahalan ne sai Allah ce to bari mu taimake ku sha wahala bara ba a taimake ku sha wahala ku je ku nemo saniya wacce kalanta yake yalo ne ruwan tsanwa tsanwa ruwan daurawa ruwan daurawan ma ya zaman to mai duhun gaske ka kamu ma a samu sai an sha wahala a samo ma mai duhun shi ma wani aiki ne tasirrun nazumi sai Allah ya ce in ba an sama ba sai an samu wanda in mutane suka kalla za su rika jin daɗin kallanta akwai damuwa ko ba haka ba to Allah subhanahu wata'ala a wannan wurin akwai wani kissa da malamai suke kawowa wanda wasu daga cikin malaman tarihi sun kawo cewa akwai wani yaro wanda yana da yawan yi wa babansa a ko mahaifiyarsa ne yana da yawan yi wa mahaifiyarsa yana da yawan yi wa babansa biyayya baban nasa sai ya rasu da baban nasa ya rasu sai ya zamanto kawai sai mama yanzu to wannan saniyar mai wannan kalan ita ce kadai dukiyar da baban ya bari saniyar baban tana ta wani wahala ba tunda yaro ne karami wa zai lura da ita sai dai ya zamanto wannan uwan ita ne za ta yi karma karma a yi nan a samo dai dan abin da za ta iya ci amma wanda zai kai wannan saniyan ciwo babu wannan saniyar ba saba mata da wahala ba to wannan yaron sai ya zamanto yana da biyayya sosai akai kamar yadda malamai suke kawowa a shi wannan ba wannan yaron ya zamanto yana da biyayya ga iyayensa to har wata rana lokacin ma da aka zo neman wannan saniya bayan an sha wuya aka zo neman saniya ba maman nasa tana bacci tana bacci za ka ce an ce ku kaɗai kuke da kalan saniya ka za a garin nan ka kira wa mamanka ya ce a ba za a tashe ta ba tana bacci ce ka je ka tashe ta ko nawa ne saniyan za a biya ca ba zai yi ba kawai saboda kuna son saniya kawai shi kenan sai in je in taso mama na tana bacci ba ba zai yi ba wannan ya nuna maka girman iyayen da ake garin su ce ba zai taɓa yi ba shi kenan sai suka koma sai suka ce ma'anan musa an fasa masaniyan ne amma mai saniyan tana bacci mu fa muna ganin fa Musa za mu je mu ɗauko saniyan nan duk abin da zai faru sai dai ya faru sannan Musa alaihi salatu wasallam ya ce a ba zai yi haka ba dole sai in mai saniya ya yadda sannan za a ɗauka saniya shi kenan da aka zo aka aka ce aka suka ƙara komawa aka ce to ga saniya ana bukata sai wannan mata ta ce ni ba sai da saniya na zan yi ba na ce muku zan sayar ne ba na sayarwa ba ne ba na sayarwa ba ne suka ce ke ko dai ki siyar ko ki asarar saniya shi ne suka ƙara komawa na biyu shi ne an duba tafsir za ka ga an ce annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ai ba yadda za a yi abin yayi aiki sai in mai saniyan ya siyar aha da sarransa ba wai ku kuma yi tilasti ba sai suka yi shiru suka ce to yanzu menene abin yi ce to a je a lallabe ta duk yadda za a yi ta siyar kan shi ke da matan su ce ai na ga muku ba na siyarwa ba ne sai suka ce mata ke bari mu gaya miki idan kina so wannan kudin saniyanki ya zamanto ai ta zuba kudi a cikin fatan har sai kudi ya cika fatan to a shige muke fasani ko na zinari kenan ai muna fara saboda Hausa ya wayanda muke magana su su gane zinari ai ta zuba zinari ka san idan aka yanka rago ba ana fedewa ba a cire buzun to yanzu su haka suka ce za a za a yanka saniyan in aka yanka saniyan sai a cire naman sai a ciro wannan fatan gandan ko sai a ɗinɗinke shi sai a yi ta zuba kuɗi a ciki a ta zuba zinari za a yi ta zuba zinari a ciki har sai zinarin nan ya cika wannan fatan bulbula ga ta ce za ku iya haka suka ce kwarai cuta shi ne kuɗin in dai za ku yi haka to akan haka za mu sayar ta an gama an gama wa ya ja musu su suka ja ma kansu shi kenan ta ce ta za a yi da to yanzu an riga an zo an ce a gaya musu saniya yanzu an faɗa kalan saniya yanzu an zo an samu saniya a wurin wannan bayin Allah ko wanda babansu ya rasu ya bar maman shi kuma yaron ga biyayya kuna ganin abin da biyayya ga iyaye ke jawowa ko muna ɗaukar darsa ne a cikin karatunmu na alkur'ani mai girma shikenan yanzu an riga an samu saniya to amma ba duk da haka wayannan mutanen ba su ba su yadda ba sai suka kara cewa mene a gaba barka da abin da suka faɗa yanzu قالوا ابن ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون suka ce to Musa dai yanzu an samu saniya amma ba har yanzu akwai sauran rina ko haka wasu suke cewa da sauran rina aka ba muna son ka ƙara komawa ka inda ka haka muna son ka ƙara komawa ka je wurin ubangijin nan naka ka tambaye shi wai saniyan nan wai wata iri ne mu ba saniya suna mana kamanceceniya da yawa muna son ya ƙara gaya mana amma yanzu dai ka gaya ma ubangijin naka yana faɗan wannan insha Allah kafin intan insha Allah an zo ƙarshe ba za a ƙara komawa sai a suka ce insha Allah ko lamuta do ana faɗan wannan na ƙarshen to shikenan za mu yi duk abin da Allah yake so sai Allah subhanahu wataala ya ce qala innahu yaqulu innaha لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي العرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله سبحانه وتعالى يتلوى الشواء قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبوها وما كادوا يفعلون to yanzu a baya sun ce wa inna insha Allah la mutadun ko ibnu kasir ya faɗa ya kawo wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da ba duk wayannan mutanen yanzu sun ce insha Allah ba da yaddan Allah ba to da haka Allah zai bar su su ta yin wahala ko shi yasa ai musulunci ya kawo mana ka'idoji yace kai wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah kar ka yadda ka ce gobe zan yi kaza ko ko an jima zan yi kaza zan zo an jima aka ce a'a. sai ka ce insha Allah in Allah ya yadda domin mene wa ma ta sha'una ne illa an yasha Allah babu wani abu wanda zaka so ya kasance sai in Allah ya so to tunda sai in Allah ya so ne tun farko ka nemi taimakon Allah ya so dan hakan ya faru kaga wannan ayan ma annabi aka gaya ma ko kuma kowa ya san me yasa Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah wasu mutane ne suka zo Yahudawa suka shigo su suka ce idan dai wannan annabin naku dan dai wannan annabin da ake cewa annabin gaskiya ne ku je ku mai wayannan tambayoyin guda uku ku tambaye shi menene rai ku tambaye shi menene yaushe ne tashin kiyama ku tambaye shi kissa kan zulkarnaini ku tambaye shi kan kissan ya'juju wa majuju in annabin Allah ne zai ba ku wayannan amsoshin shikenan sai wayannan mutanen sai suka zo suna zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sun zo ne suna da tambayoyi da suke son su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda shi annabi ne zai faɗa shi kenan mu zala ya ce to bismillah ku fara shi kenan sai suka masa tambayoyin nan kamar yadda muka faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da su ku dawo an jima Allah zai kawo Allah zai kawo an san wannan abin da kuke tambaya akwai kuskure a nan kaga a nan wurin daidai ne ai Allah zai kawo ko ba haka bane Allah zai kawo to amma a wurin sai Allah subhanahu wataala ya koya wa al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa an ku ku riga cewa insha Allah to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda bai ce insha Allah ba kuma ya ce an jima sai Allah subhanahu wataala bai kawo wahayin ba zuwa an jima ga mutanen sun dawo an jima shi manzon Allah ya ce Allah bai kawo wahayin ba dama ban ce muku ni zan faɗa ba ka gani ko shi sa gaskiya a koda yaushe tana da daɗi dama bai ce shi zai faɗa ba ko Allah shi na ce zai faɗa to Allah bai kawo wahayin ba mu ƙara saurarawa shi gargarin ranar wahayi bai zo ba kan wannan kissa kan wannan abu da suke tambaya kwana na uku sai ga wahayi ya zo wa yas'alunaka an zirkar nayi sai Allah subhanahu wataala ya kawo kissa a cikin dai suratul kahfi ko wai tsarnaka an zil karnaini kul satlu alaikum minhu inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in wa yas'alunaka an ruhi aka ce ya musu kul ruhi min amr rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayan ka ya juju wa ma juju ko Allah ya bada kissa akan ma ya juju wa ma juju shine anan wannan sai Allah subhanahu wataala yake ce masa to kai manzo na duk abin da za ka yi yanzu karka cewa insha Allah wala ta kulana li shay'in inni fa'ilun zalika gada karka rika cewa zan aikata abu kaza gobe illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so to su ma yanzu wayannan yahudawan a shi ma annabi Musa ba ga ya faɗa ba satajiduni insha Allah sabiran wala asilaka amra insha Allah kenan da ni da kai da muke sauraron karatu yau ko yanzu duk abin da za mu aikata gobe mu ce insha Allah abinda hausawa suke faɗa karka damu da shi cewa a insha Allahun hausawa ne ba ruwanka kai dai ka faɗa insha Allahun da yakinin cewa goben kana son ka aikata kaza din amma da yawan ai akan faɗa din ne dan ya zama excuse kawai ko ba haka bane insha Allah zan baka kuɗin da na karba bashi gobe amma a zuciyar ka san baraka bayar ba to musulunci ba ya san kuma wannan domin yaudara ne wannan shi kuma yaudara a musulunci haramun ne an gane wannan ko wala ta kunan shay ni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah to anan wannan sai Allah subhanahu wataala ya sa sai suka ce wa inna insha Allah la mutadu malik ibn kasir yace da ba din sun ce insha Allah nan ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace da haka za mu bar su su ta wannan wahala to yanzu sun riga sun faɗa cewa wa inna insha Allah la mutadu yanzu sun ce Allah ya gaya musu na kashi Allah ya ce qala innahu yaqulu innaha baqratun la dalulun تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شد فيها قالوا لا نجيت بالحرب fazabahuha wa ma kadu yaf'alu annabi Musa ka gaya musu cewa wannan bakaran wannan saniyan da ake so su nemo saniya ce wacce ba a yin noma da ita ba a yin noma da wannan saniyan malam an gani ko sannan kuma ba a amfani da ita wurin shayar da ruwa ka san idan ka je ƙauye za a ga akwai wasu rijiyoyi da ake yi masu zurfi wanda ɗan adam ya ce zai rika jawowa da gugan da hannunsa zai zama damuwa to idan aka wurga gugan a ciki ko kaman bokitin ne haka za ga gugan nan yana dan girma aka wurga sai a kada saniya sai saniya sai ta tafi haka idan ta fita sai shi kuma gugan sai ya rika fitowa haka ko da ya zo baki kawai sai a ɗiba sai a juye sai a ƙara juyo da saniyoyin sai su ƙara yi kwana sai a ƙara wurga gugan sai ya faɗa ana samun irin wannan ƙauyuka ko ba a samu mu dai ƙauyuka mu can duka ana samun irin wayannan ba bar ruwa da shanu to aka ce ita wannan saniyan ba a yin haka da ita ba ta noman an gano irin hudanan da ake na shanu ba a yi da ita sannan ba a amfani da ita wurin jawo ruwa a rijiya an gani ko sannan har ila yau wannan saniyan musallamatin la shi tafiya aka ce wannan musallama din shine ba ta da wani aibi a jikinta ba gurguwa bace ba kuma makauniya bace sannan ba ta da wasu rashin lafiya a tare da ita za a ga wasu saniyoyi irin kuraje ya fito mata ko ko kaska ya mata yawa a jiki ko wani abu makamancin irin wayannan su abubuwan masu kiwon shanu sun san abin da nake magana akai za a ga wata shanuwan kaska ya mata yawa ko wasu kuraje sun fiye su haka za a ga ya yi wani haka haka wanda har za a ga likitoci suna cewa idan saniya na da irin wannan laluran wannan kurajen da ke fitowa a kiyaye cin naman nata domin yana haifar da kansa so ba ta da irin wa'annan matsalolin musallamatun da ya shi tafiya sai suka ce qalul ana ji'ta bil haqq Allah Musa haba yanzu ne ka faɗa abin da muke nema amma da kana ta wani kwana kwana da mu kana ta zagayar da mu kawai to yanzu ne kam dai mun samu abin da muke nema qalul ana ji'ta bil haqq sai suka ce yanzu ne ka zo da maganar gaskiya kaga kenan a wurin su duk wancan abubuwan da aka yi ta faɗa kawai wahalar da kai ne kuma ba gaskiya bane to al'ana ji'ta bil haqq yanzu ne ka zo da maganar gaskiya fadabahuha sai suka je aka kai neman saniya shine aka je aka samu gidan wannan yaron mai yi wa iyayensa biyayya din nan suka samu sai suka kawo fadabahuha Allah yake fadabahuha sai suka yanka saniyan wa ma kadu yaf'aluna kadan ya rage su ce ba za su yi ba kace da aka ga musu kudin saniyan suka ce kai wani abu fara kaman wahala ke kaman wahala anya za mu yi kuwa kar ma fa mu zo mu biya kuɗin kuma a yanka saniyan lakanin yaki ka san akwai mutane masu irin wannan tunanin sai ce wannan lakanin kaza ne za a yi amma kuɗin sa kaza ne ko ba a yi irin haka sai a ce wannan lakanin na maganin barayi ne in ka sa a gidanka barayi ba za su shigo ba amma za ka biya buhun citta guda uku kai an yakwa kar ba a zuwa ko kar ba a zuwa baka buhun citta uku nan lakanin kuma yake aiki to shi Allah subhanahu wataala baya son kokonto aka jingina lamari zuwa gare shi Allah baya so in an ce yi yi ko shi ne abin da zaka dauka a nan wurin yanzu suna tunanin kar fa zo su aikata su ba da kuɗin nan abin ya ki kai da Allah subhanahu wataala ce Allah subhanahu wataala ya ce fazabahuha sai suka yanka saniyan wa ma kadu yaf'aluna da suna ganin kai ba za mu aikata wannan abin ba wasu malam wasu malamai suka ce wa ma kadu yaf'aluna irin da gardin nan da gar bayan duk wannan wahalhalin duk wannan wahalhalin da kaji an yi yi da sun ce kuma kai ba za mu yi ba ba za mu aikata ba wa ma kadu yaf'aluna da kadan da wahala ne suka zo suka aikata Allah subhanahu wataala ya ce to wannan ya zama to izna gare ku shi siffa na musulmi na kwarai shine da zaran an ce masa ya aikata kaza zai aikata kawai ba sai ya tsaya wani je ka dawo ba ko ya tsaya yana wani kwalo-kwalo ake cewa a ƙasar Hausa shine Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin Alƙur'ani mai girma suratu suratul ahzab yake cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim baya daga cikin ɗabi'a baya daga cikin al'ada na musulmi idan ya zamanto Allah da manzansa sun hukunta za a yi wani abu ya zamanto yana da wani zaɓi nasa baya da gaske kaga kenan kai musulmi karin an ce ai kaza ka tsaya sai ka tsaya kana ta wani kodokoro kana ta wani biye biye Allah subhanahu wataala baya san haka kuma lokaci ya riga ya riske mu ina ganin abin da zamu yi dauka kenan Allah ya kai mu gobe zamu karasa wannan kissan wa iz qataltum nafsan fadaratun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun abin da zamu yi dauka kenan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya banda da wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana muna godiya kan wani bawan Allah wanda yana ta turo mana data Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri akwai wani bawan Allah da yake ta aiko mana da batir shi ma Allah ya wa dukiyarsa albarka akwai yan uwa da suke ta bada sadaka su ma duka malam yana sa su a cikin addu'a mu ma muna ƙara sa su a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa alheri akwai tambayoyi da aka shirya akwai wani bawan Allah da aka masa satan mashin muna tawassuli da wannan rana da wannan zama Allah subhanahu wataala ya bayyana masa mashin dinsa dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi akan makalla Allah ya saka da ke wannan yana cewa mutum matashi ne yana a yana salati yana istighfari yana girmama iyayensa da mutane baya sanin halayensa na mutanen kirki a kamar ya shi baya sallah baya faɗan halayen baya faɗan halayen mutanen kirki kuma baya sallah haka suka rubuta to tambayan ya karye kenan a nan wurin eh tunda an ce mutumin yana sallah yana biyayya yana baya kaza sallah a'a yana da farko a takardar na abin da yake cewa yana salati yana istighfari yana girmama iyaye da sauran mutane yawa sai ce kuma baya faɗan halayensa na mutanen kirki daga ƙarshe baya sallah abin da suka rubuta kenan so yana neman ƙarin bayani to tambayan da a nan wurin kowa ya ji ta ya san tambayan nan ta karye tambaya ba ta fita ba idan yana son ya ce mutumin da yake yin kyawawan ayyuka amma baya yin sallah sannan baya faɗan halaye na mutanen kirki sai dai ya rika faɗan laifuffukan mutane na ina ganin abin da tambayan ya kamata ya zama kenan na to wannan kuskure ne a musulunci na ba yadda za a yi mutum ya ansa sunansa musulmi ba tare da yana yin sallah ba an gane wannan ko sannan abu na biyu kai ta faɗan laifuffukan mutane musulunci baya so na musulunci baya so kai ta faɗan laifuffukan mutane abinda ma musulunci ya yadda ka yi shine ka faɗa kyawawan ayyuka na mutane wane yana taimakon mutane wane yana kaza wane yana kaza wane yana kaza yana kaza shine abin da musulunci yake so amma kai ta faɗan laifuffukan mutane ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa duk da hadisin akwai magana akai cewa azambu shu'mun shi zunubi da kake gani shu'min abu ne yanzu idan wane mai suna ɗantani ko lado yana ta saban Allah sai ne ta faɗan wannan saban Allah da yake an ce ai wane makaryaci ne wane mugulmaci ne wane zina yake yi to sai Allah ya shiryar da wancan mutumin ni kuma duka wayannan abubuwan sai Allah ya jarabce ni da shi ba zan mutu ba sai an jarabce ni sai dai na tuba amma duk abin da wancan mutumin yake yi sai an jarabce ni da shi a Kaduna zan faɗa wannan kai tsaye garinmu ne a Kaduna akwai mutumin da yake malami ne akwai matasa irin suna ta suna tashin nan nasu akwai abu da muke kira da turanci a adolescent age ko irin marahikanci muke cewa da larabci mutum yaro yana shekara 17 18 irin wannan shekaran kaga ana cikin kurciya kenan sai wayannan yaran an mu ne kowa ya sani yaran nan sai ba su da abin yi sai zuwa gidan mata an san gidan mata wani yanki ne ko gidan karuwa wanda malamin bai da abu sai aibanta su aiwa ne ka zaka da yawo sai ta ya ta yi shi kenan kwatsam kawai sai ga shi wata rana wannan malamin shi ma an kama shi a gidan wa ya kama shi wayannan yara sai ido ya wuki wuki ido ya yi wuki wuki to me kenan aka yi me ya jawo masa yanzu aibanta su da yake kuma ba wai bai da mata ba shi malamin yana da mata me ya je yi yanzu saboda Allah ya nuna masa ne da a ce lokacin da ya ga wayannan yaran suna aikata wannan abubuwan ya ta yi musu addu'a sai shi ma sai Allah ya tsare shi amma da ya koma yana ta aibanta su matsayata kaza kaza ba su da abin yi sai zuwa gidan mata sai shi ma Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan bari a jarabce ka tunda baka musu addu'a ba an gane wannan ko saboda haka babu kyawu kai ta faɗan laifuffukan mutane kawai wane kaza ne wane kaza ne kai ta mai addu'a Allah ya sa ta dalilin kai shirya shi kenan ka huta Allah ya tsare mu Allah ya kare mu daga ƙarshe wannan yana cewa yana so a fahimtar da shi akwai wani waka da yake ji na masu leke yana cewa ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni sai wani ya ce mishi wai wannan shirka ne shi ne yake tambaya wai shin wannan shirka ne to Allah subhanahu wataala ya tsare mu wannan bawan Allah wani bawan Allah ne yayi wannan wakan ana ce masa Rabi Usman baban bai kuskure ba ko Bashir dan Dogogo Bashir dan Musa shi yayi wannan wakan yana cewa ya Muhammadu ka kula da ni ma'ana ya Muhammad ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka jibinci lamarina ka jibinci lamarina a cikin masoyanka to ni ma a sa ni na cikin masoyanka mu ma annabi Muhammad ka sa mu a cikin masoyanka wanda yake ganin baya son annabi ya sa shi a cikin masoya to shi kenan ya ta faɗa cewa annabi Muhammad ya cire shi cikin masoya ya sa shi cikin makiyan annabi Muhammad wannan abu ne kawai ba sai an tsaya na ta wani dogon abin nan ba an gane wannan ko masha Allah Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ya kare mu اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم وفي الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين والأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والفتوى منكم مولانا na'am sallu ala nabiyil karim صلى الله عليه وسلم
abinda malam ya faɗa daidai Allah ya bada lada wanda aka samu kuskure Allah shi ya fi mu kuma Allah ba mu ji da rikewa albarkan manzon Allah Allah mu ji da shirya mu ya shirya ƴaƴayen mu ya shirya zukatan mu ya shirya zukatan matasan mu su zama mutane ke ya raba mu da gulma آمين Allah ya raba mu da ainihin cin naman mutane albarkan manzon Allah da raba mu da ganin laifin wasu ba ma ganin namu albarkan mazan Allah Allah ku yi da karbi ayyukan wannan rana ta yau wacce za mu shiga ainihin kwanuka na ƙarshe masu muhimmanci duk musulmin da yake nan da wanda ba bai zo ba Allah ya ba mu kwazo ya ba mu himma Allah ya ɗauke bacci da gajiya tare da mu Allah ya ba mu iko abubuwan da ake so mutum ya yi na himma na ainihin ishtihari na ƙara himma da ƙara kwazo a cikin waɗannan kwanuka da suka rage guda tara zuwa goma Allah ya ba mu iko mu zama cikin waɗanda Allah zai sa su yi haka Allah kuma ya sa mana cikin wanda za a amsa addu'o'insu a amsa ayyukansu albarka da sunna Allah ya sa mana cikin wanda za a yafe da rukunsu a gafarta shi a ɗan ta su daga bari shiga wuta albarkan manzon Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع بركة نبيك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله